alaikum masu kalmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba shiri na kowace ranar lahadi a daidai wannan lokaci ga shi allah mai kowa mai komi maɗaukakin sarki wanda ba ya roƙon kowa allah gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko Allah kadirin ala kulli shay'in Allah ya ga dama mun iso a wannan zaure don gabatar da shirin barka da asuba shirin barka da asuba na nesa zaburo kai kallon shirin barka da asuba saboda ingancinsa da kuma saƙonin da yake isarwa da faɗakarwa da tunasarwa tare da tsarabobi a cikin wannan shiri na musamman a lissafin kalanda ta islam yau muna ranar goma sha biyu ga watan rajab hijirar manzo daga maka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan fabrairu maladiya aikon annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 masu kalmu da sauraronmu mun san kuna nan tare da mu a yanzu kuna jiran wannan shiri-shiri na musamman daga gidan rediyo da talabijin na duniya lokaci ya tafi ba mu da dogon sharfi amma muna isar da gaisuwar mu ta musamman zuwa ga dukkan ɗaukakin al'umma wanda suke kallon wannan shiri kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na duniya a wannan kafa mai tarin albarka sannan muna tare da ku baran addu'a a gurin shehannai malamai almajirai da tijawa na ƙasar mu da na ƙasashen musulmi na duniya ga baki ɗaya baran addu'an zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a ƙasar mu da ƙasashen musulmi na duniya Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ka taimake mu daraja annabi da alƙur'ani daga nan za mu isa da gaisuwar mu ga saraki iyaye na ƙasa masu martaba muna gaishe da ku fatan alheri a gare ku an yi iya ƙoƙari na gwagwarmaya a tun lokacin tale-tale har zuwa a halin da ake ciki a yanzu kuma ana ci gaba da ƙoƙartawa to masu kalanmu muna tare da malamin ba sai na gaya muku ba shaka abdul malik na masallacin imam malik wanda muke tattaunawa da shi a cikin shirin mu kai tsaye a shirin da kuma muka sanya masu na a yanzu siyasun duniya siyasun duniya na tabbatar da abdurazak idan ya duba zai samu muna tamkinmu na siyasun duniya wanda makon da kuka ce mun dan taba kaɗan dan daga wani dan wani dan sharhi da wani shimfiɗa gaskiya to alaga ta malam akwai jama'a da suka yi ta iso sakonnin su na gaisuwa da jinjina da godiya da addu'a alasan barka musamman zuwa wajen imam da irin yadda ake bijirowa da wasu abubuwan da matasa ba su sani ba tsohi ba su sani sani ba dattijawa ba su sani ba abun mamaki suka ce ya aka yi malam ya yi wannan irin karatu kuma sannan ma'ilmantanmu mafi yawa sun ki sanar da mu irin waɗanga abubuwa walaƙila don mu san daga ina muke ina za mu tafiya wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ba ƙaramin tunani ba ne suka ce sannan ba ƙaramar godiya suka maka ya kamata suka ce a yi ka ni sako ne aka bani kuma faɗi zan yi suka ce ya kamata suka ce da gwamnati yana jin ka abinda suka ce in faɗi suka ce ya kamata a yi ka conseil spécial à la présidence wurin shugaban ƙasa sun waɗi dalilai na tambaye su suka ce dalilai shine mailmanci wanda ke hangen nesa da kuma wanda ya san tarihin baya da wanda ya san illar abu idan zai zo ko ya zo ko kuma samun mafita ko warwarewa irin su ake kawa a wurin shugabanni suna cewa a yi kaza a bar kaza a gyara kaza a bar kaza ba ire-iren mu ba a kuma ai kuna isar da sako
eh to lalle sun faɗi wannan sako ne kuma na faɗi Allah sa abin da na faɗa sakon da kuka aiko ne kuma kun ji da haka ni dai an ce tun da na ceto matsalaciya ni zan ayi zan faɗi za ka faɗi to kenan ko in baka faɗi ba ba su sani ba sai su ce ka ka boye lalle sun ce malam bai kamata ba a ce irin su imam imam malik na masallacin imam malik abdul malik a bar shi ba tare da yana sa wani abu daga cikin tafiya na jagoranci ba suka ce gaskiya suna ga kamar dai an ragu na ce to to ne su su malam Eh.
magana Allah da manzo ce suka ce ita ne eh haka Cikin za a- za a za a samu mahita Nan za a samu mahita suka ce ka faɗi batutuwa sharhin da muka yi na baya lokacin da muka yi Zaman lafiya.
zaman lafiya a sai da muka zamna so bakwai a wannan teburi tabbas.
muna yin awa ɗaya ɗaya wani lokaci ha dan ƙara mana yan mintuna gaskiya ne ya ce sun samu abin da a shekaru wani ya shekara arba'in wani ya shekara hamsin wani ya shekara sattin wani talatin ba su samu wannan ilimin ba sai a wannan lokaci haka haka haka Mm.
ashe mutum in bai san tarihin sa bai san Ah, daga ina an yake kare da ba shi.
sannan bai san tarihin duniya ba a an kare da shi Ah?
an kare da shi to kana kewaye da mutane baka san su ba alaji ko gida na gare ka baka san makwabtanka ba baka san unguwar da kake ba ai kana cikin hatsari subhanallah balle tarihi gaba daya balle tarihi a ina mutane an yi sakaci an zo an zamna kawai ai ai abubuwan da ake so dan adam in babu karatu to to ya gina jiki ne ya bar rushe shi na'am.
akwai wani malami da ake cewa Abu Ishaq Al-Aliberi malamai sun san shi na'am ya rubuta baiti baiti kamar poem ake cewa Eh, eh.
kusan 120 Na'am.
kan muhimmancin ilimi to ga ɗan- ga rayuwar dan ga adam rayuwar dan adam yace suna da yawa Mhm.
tun da 120 faɗa Mhm.
amma zan kawo guda wanda ke da alaka da maganar mu na'am yake cewa faqutur ruhi arwahul ma'ani Mm.
wa laysa bi an ta'imta wala sharibta qutur ruhi abincin rai ba abincin jiki ba na'am to arwahul ma'ani ka samu tatattun ma'anoni na ilimi to walaisa bi an ta'imta wala sharibta ba ka ci tuba tab ka cika cikinka dam ka sha ruwa ka je ka birkiɗe saman Ka ci mantala naman kaza ka da buɗe zago.
baki Eh.
kana sa raga ka buɗe baki kamar mutaccen kari saman mantala bai yi bai ma dan adam shi yasa kaga duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya ma'ilimta na aka sa gaba ba na musulmi ɗaya ba in ba ilimci ya mutu a turai sai a ce bibliotek ta kone ko ta halaka saboda abin da yake ɗauke da shi na ilimi sauran mutane su ba su damu ba wani riga ta sha mai kai wani wando ya sha mai kai wani mace mai kyau ta sha mai kai wani gida ya sha mai kai Wani mota.
wani mota wani kuɗi cikin banki ba a san ma abin da zai yi da su ba suna na a jikin lausa ɗaya kai kwanta banke buloke buloke yau buloke to buloke to wai kai alaji ka san buloke ne wai miyar buloke alaga buloke sun ce wai wai kwantata da ba a ɗiba sai dai a zuba To amma mu abin da muke da tambaya da shi wai kamar abin da malamai sun kace wai buloken Eh.
nan kana ta zuba kuɗi shekara 40 cikin kwanto baka taɓa ɗebo ko dala ba Eh, ko buloke.
kwanto guda ko biyu Buloke.
to wai wane na zai de buloken ta nan na sai ka samu kanka alamar tambaya tunda buloke ta gari ka to wa zai de buloken ta eh gaskiya eh sai ka kanka tambaya walaysa bi an ta'imta wala sharibta Na'am.
ba ka ci ba ka sha shine abin da ke gina rai to yanzu duniyar da muke ciki muna ta kokarin gina jikinmu ne amma ba mu kokarin gina rayukanmu shi yasa an kabar mu shi bature bambancin shi da dan afirka su turawa suna gina hankulansu ne su yi ƙarfi saboda ƙarhin ƙwaƙwalwa ba shi gina ciki ba ko shi ke jimawa ƙarhin jiki bai jimawa gajiya aka yi wata nan da nan ba aka gajiya shekaru shekaru kai da- shekara hamsin sattin sai ka ji mutum Dibo, dibo Eh?
alaji na dan afirka ƙarhin jiki yake ba muhimmanci kwarai shi ko bature ya yi ba Ƙarfin ilimi.
ƙarhin ilimi ka ba shi mutunci yana aiki da jikin shi amma kaɗan hankali ya yi aiki shi ko ɗan afirka ƙarhin jiki ya yi aiki an gane ko Yawwa.
amma ƙwaƙwalwa tana aiki ne ɗan kaɗan shi yasa kullum baya muke da mu da su kowa awa 24 yake rayuwa Eh, amma sun fi mu aiki mai yawa kenan kana nufin mu latti muke latti mai yawa yanzu yadda ɗan afirka na shekara dubu shika noma Mm.
haka na ɗan afirka na yau shika noma da hauya ko da kwashi da hauya ko da kwasa in za a yi magayya sai an samu katta majiya ƙarfi sannan a samu masu kiɗi sannan a samu ƙwaya a zuba a zuba cikin ruwa su sha Hura.
a zuba cikin hura su sha a barbaɗa musu saman wake Su su ci.
ci rana na haɗuwa ana aiki su ce a yanzu na ta hito haka na muka kenan noma a- a- ba a kai har yanzu matakin inda shekara wasu goma injina- sha biyar ko ashirin na'urori.
kana aiki da jikinka Mm.
gajiya za ka yi shi yasa suke ma gona take tsoho ga wurin mutuwarka Ƙwarai.
yaro ga wurin tsohonka shi ko bature sai ba kwakwalwa karfi yanzu noman da suke yi bature guda zaka ji an ce ya ci da ya Wani sashe na- abincin shi yana iya ci da mutum miliyon daya sai du hectare amma me yasa na'ura suka yi yanzu an kai inda ba su ma zuwa gona da Daga gida.
nan gida da nan gida na'ura aka programin ta da swahi ta tadda injin wanda ke gona in ta tadda shi shi ko akwai tiyuna sai ya je ɗibi ruwa sai ya watsa in bature ya tashi sai ya hau helicopter sai shi duba shi ga yadda gona ta take an kare aiki in ya kare noman nan in ya kare ba zuwa na shi ka yi ba shi ta shi almubazzaranci Mm.
an gane ko ko shi kai kasuwa eh, eh, ko shi eh, eh, ya yi cacar damma eh, ko a a shiga auren zawaru Mm.
tunda an yi haci da yawa wai ba ko ba haka ba Kwarai.
a'a ba haka yake yi ba yadda yake yi duk abin da ya noma sai ya jaye shi sai ya sarrafa shi ya busar da shi ya gyara shi kuma ya sa shi cikin kwali sai ya je sai ya sai suwa Ta- yanzu kaga mugayen kada misali ta wanda suke sai bando da suka Da wani yi lokaci.
idan suka ɗauki wannan kadar ɗan kaɗan za su ka- za su ɗauke ta su sai ta da arha sai su je can su kai ta su sarrafa ta sai su yi shadda metar biyar sai a shi jikka ɗari ko jikka ɗari da hamsin ta muta ta muta metar ɗaya abinda za su sayan abinda zai yi yin ta ji- ta miliyon goma sai ka iske an sai shi jikka hamsin gare mu mu ba ta aiki sai su zo su sayi alkama gare mu sai su je sai su sarrafa ta su maida ta gari sai su yi biskit in sun kawo biskit sai su sahi cikin kwali Su kawo duk guda kana sai jikka biyu ɗari biyar kana kai ma 'ya'yanka bayan noman ka na wanda ka yi shi na suke amfani da shi sai su yi kiwon dabbobi sai su ɗauko nonon nan su sarrafa shi su sa shi cikin karto-karto su saida shi da mugunyar tsada saboda su kwakwalwarsu tana aiki sun yi imani da cewa jiki ɗan lokaci kaɗan ne gare shi
alaga ta malam ka Kenan- san nayi sanyi a ai wato wannan abin shine aka yaƙe mu da shi shi yasa noman mu na shekara 500 da na yanzu ba wani bambanci a akwai ba Wasu ɗaya, wasu haka na aka yi da shekara 20 tsarka ta amsa Eh.
kamar dan da kona yayi shekara 10 shina abin da- dakon ɗaukar bahun san kilo bukaya goma sha biyar ashirin to mu tahi ba mu da na'urorin da ke yin dako amma ina hankali shiki ka shekara ashirin kana yin dako har yanzu baka da asusu baka sayi wata rangama ka aji ba kullum ka sabka mai gida ya baka kuɗin aiki ka je ka sha kwaya kana da karuwar ka kabar in mai min mai mata na can ƙauye ya baro mata shi nan yana da wata karuwar nan shi na ɗauka kuɗin shi yana kai mata in ya kai mata kuma jinin shi wanda an mai kyau wanda na'urorin jikin shi sun ka tace sai ya je ya kai makaruwa ta tsace jinin shi ta tsace abin da ya karba bayan shekara goma in wanda ya ta dandina sha biyar ya kai inda bai aiki ya ɗauko mugun mugun ciwo Ya wuce da.
abokai su tattaro kuɗi a raka a kawo shi nan ga shirin kasu mala sai ya mutu in kuma nan na in tsara ta ƙare in bai iya koma gida a koma bara jama'a a taimaka min saboda saboda sadaka saboda Allah da Annabi fi sabilillahi Ato.
lillahi wa rasulihi ina kwakwalwa take dole na alhaji mu tashi mu yi amfani da kwakwalen mu in muna son mu ci nasara kenan ilimi shine jagora faqutur ruhi arwahul ma'ani Na'am.
wa laysa bi amta'inta wala sharibta in dai cin tuwuna kullum afirka za mu gina jiki Mu yi ta- mu bar kwakwalwa wallahi babu inda za mu Muna- wallahi babu inda Gidan za jiya noman goshi.
to mina da muka yi yanzu wanda duka gani dan afirka babba abin da ka so dai a gare shi da riga mai kyau to a gare shi da mota mai kyau to ba laihi na ba mota mai kyau ba laihi na ba wanda sutura aka mai ce kyau kai gida mai kyau Eh.
mace mai kyau Eh.
to amma Sannan ina ga kuɗi a hannun kuɗi shi, a yana account da banki, barazana.
shikenan to ina tarbiyyar ɗiyanka ina tarbiyyar matanka ina tarbiyyar ɗiyan makwabta ina tarbiyyar Eh.
ƴaƴan al'umma Eh, makaranta nawa ka gina ce mi alaga ta malam ina tar- tarbiyyar ɗin makwabta eh.
a nan garin wai misali wai a'a Wani- wai ai mataki mataki na to yawwa yanzu wanda bai gina tarbiyyar ƴaƴan shi ba shi na bai gina tarbiyyar ɗiyan wani ina tunanin mazan da zamu bari gobe tunda mu gina mu aka yi kai babanka da noma kana yana Mun gina.
noma kun kai ku arba'in ku duka da noma Aka ya gina ku.
gina ku an kai noman nan har kun ka hito da ƙauye wani ya zan DJ wani ya zan direba wani dukkan ku kun yi Wani albarka karatu ne zan kaza dukkan ku kun yi albarka amma Amma a yau yanzu- kai ka shigo birni salarkin da kaka ɗauka babanka a ƙarshe har duk tsawon rayuwa ba ta ɗauka wannan salar ba kana da mota kana da gida kana da matsayi amma ɗiyanka sun kai goma sha biyar ashirin duk tambaɗaɗɗi na babu mai albarka daga ɗan giya sai shashasha sai mai yawo sai mai sace-sace sai wanda ga zuwa wajen abokan ko wajen mula babu guda mai albarka baka tambayar kanka ya an kai babanka da adda noma ɗin shi sun kai resiyur kai da adda Kake da babban hali.
salari kai ko ɗinka babu wanda ya albarka ka tambayar kanka bana ya kamata a- mutum ya mutum ina mutum tambayar kai ne alaji ya an kai kai da babanka kai da kanka san babanka bai da sanar kuma ka san karshen ta cikin gidan laka babanka ya tashi Kwarai.
amma ku kai ku talatin wannan ɗakin da aka ce ma ko ɗakin cawa ko- ko dan bukka ko- ko kun kai ku bangon ɗaki.
talatin cikin ƴaƴan shi amma babu wanda bai yi rishir ba babu wanda bai da aiki wani Babu kai wanda ya faɗi.
wani direba na wani manomi na wani ya yi lakwal ya zama wani abu duk in ka jima babu wanda bai da shi ba amma kai kai da adda salar na miliyon ɗaya ko na fiye da miliyon ɗaya amma yan ɗiyanka kana biya musu lakwal mai tsada ga su da cin abinci Amma- da komi eh amma kuma duk cikin su babu wanda ya da su duk tambaɗaɗi na riba abinci ba ka tambayar Ɗiba kanka abinci.
to don haka Na'am.
alaji na'am eh, abinda muke kira ga mutane afirka in muna son mu ci nasara Mm.
gina jiki yana da kyau gida yana da kyau duk gidajen da muke son mu gina da hanyoyin da muke son mu yi mu tambaye kan mu wa yake yin su ai injiniyoyi na mun ka dauko na wasu kasashe sun ka zo Suke sun- muna.
sun kai muna hanya sun kai muna gidaje in ba su yi karatu ba suna yin wannan Mm-mm.
to in ba mu kula da ilimi ba ina muke kenan kullun sai dai mu zama mu a bamu in turawa sun ka kashe ke eh, motoci su turo muna Mm.
sai ka zaka ka buga ka ce sabuwa ta Sabuwa na kamar sai.
yau sai tura cikin kamfani in turawa sun ka kai- hatta da sutura sai baturi ya kashe ki ya Sannan turo ka- maka gayan afirka ka to ka ɗauko gin baka san ko na ɗan luwaɗi na ba ko wani mazinaci na shi na ɗauke da wani ciwo ka zo ka wanke ke in ka wanke ka sako gin ka sako t-shirt ka to kana takama baka kai da uwarka baka kai da ubanka wai kana cewa wai kai kai kuwa ka samu wando ka san ba su san sayin sabo wai markata wadda ana samun ta Mm-mm. wandon da babu wanda ya taɓa sa shi duk Nijar sai ta ɗauko na wani kahiri ɗan luwaɗi shi sai in bai wanke ba ma ƙarshen ta ɗauki wani ciwo in ko to sai sana yana ta yana yana wai har da uba ne banza da yi na aba jama'a aba aba aba alaji in ba a gina kwakwalwa ba ina za mu game da zancen maganar da kai.
eh to mu muna maraba da duk abin da zai kai ƙasa gaba na'am kuma Eh.
kusantar masu jagoranci Mhm.
akwai na kewaye da su waɗanda ba su son irin wannan tafiya saboda shi Na'am.
ɗan adam bai son tuwo ne ya lalace kamar wanda yake ganin shi tuwo yawwa shi wanda shi tuwo ne tuwon shi ya dame shi shi bai taba fatan a samu Bai wanda damu zai- da isar da- madalla amma mu abu guda muka iya yi To.
in suna da mutanen su waɗanda sun ka aminta da su Eh.
duk abin da ya taso eh a turo amintacci su kawo abin da muke da shi na ilimi mu basuwa wannan shi ne mahita amma da an ce ka kusanci wannan wannan wurare to ko dai rayuwarka tana kusa ga tahiya ko abin da ya kamata.
alaga ta malam Eh.
ni anan ina da sha Eh.
dalili na shine eh dukkan mu mutane muke Mhm.
shin kuma a wannan garin muke ko a wannan kasar Mhm.
me kai sai an turo wani a wurinka Mhm.
shi wanda ya turo wani bai iya kiran ka ya ce ko bai dauke ka wannan matsayi ba ni a nawa shawara Mhm, mhm.
ga irin abin da muke ciki wani gudunmuwa za ka ba madalla to wannan in ka bada ba dole sai an yi ka wannan matsayin ba to yawwa to wannan ya amma wannan yau ya- za ka bani Eh, ni eh.
kuma in je can yi sana'a da kai Eh, ba ba komi wannan ya Ai, sauki kuma- wannan ya sauki ko fi tabawa sauki.
an kai ko abin nan wannan ko a rubuce ko a magana ko a vocal ko a dauka wannan mummunan shirye da shi Na.
gwargwadon abin da Allah ya ba Ba da mu don mu gudunmawa abin da akan muka so da cigaban ƙasa da al'umma zaman ta ci lafiya gaba da kwanciyar ba yau hankali da al'umma.
ba ba yau ba gobe Na.
a ci tuwo a koshi a wace bai kai mu gaba in yau in kai ka samu babban matsayi ka tsira in ƙasa na lalacewa ɗiyanka na ta yawa malala za ta malam dai ana akwai irin gudunmuwar da kake iya bada idan an nemi ka wannan ta wannan hanyar.
wannan da izinin Allah wannan shine aikin mu ai safe da marice dare da rana bacci ɗaya ga hana mu wannan mu kwanta mu huta binciken da zamu yi don ya amfani al'umma na kuma ai mutane suna sauraren mu suna da hankali kuma akwai masana ta kowane fanni muke Yawwa, magana in a ilmi ai ai in abin da muka faɗi eh, ba haka nan bane ai an sani in kuma abin da muka faɗi haka nan ne kuma ai an sani Na'am.
ina fata ana fahimta ta kuma yau da gobe ai ita ke bayyana gaskiya Gaskiya.
ba dumi na ga bayyana gaskiya ba a'a ba i- idan aka je aka ɗauki magana ai mutane suna da mizani akwai mallamai Na'am.
in mun ka ja aya ai akwai mallamai ko babu Mhm.
in mun ka kawo a, abin da ya Bayani.
shahi bayani na duniya ai akwai masana cikin kowane fanni in fa- abin da ya shahi tsaro na zamantakewa na sociology philosophy ta wane ne duk abin da muka ka za mu faɗi inda an ka faɗi shi ko wanda ya faɗi shi ko dalilin shi ko daidai ne ko ba daidai bane kenan in baka yarda ba kana da ja ai babu matsala a ilmance na ake magana ba harka karhi ta aka yi ba ko alaji sai mu shayi Mhm.
tunda in harka karhi ta aka yi ni yanzu kaga Ah, da babu.
az- Ina da- suke?
da azamin buhun dankali Ah, kwarai, ka mutuwa lankwashe, zan- wallahi mutuwa- lankwashe mutuwa ma zan yi Lankwashe alaji.
kake ya lagata malam ta lagata malam Shimfiɗa ta bari ɗan yi mu ce tsawo.
a cikin a, Eh.
shirin mu babu To.
laifi To.
wannan ma shiri ne na musamman mai zaman kanshi wanda muka tattauna Gaskiya, wannan shimfiɗa.
gaskiya ne.
tana da dama da ta isar da sakonninta a cikin Gaskiya al'umma ne, gaskiya.
Allah ya sa wannan bayanin ma da muka yi ya zama shine sila wala Allah na wannan maganar da muka yi ya zama su kansu ah, masu ruwa da tsaki Na.
su kula da irin wannan saboda ba dole ba ina ganin idan an ce magana ce ta isar da wani ilimi ko wani abu da zai amfani abin Al'umma.
ba dole ba ko sai dan uwana misali ko ko sai na ko sai ko na jam'iyya ta ko na a'a in dai wannan zai ba da ilimin da zai amfani Amfani al'umma da ƙasa Mm, mm.
to ya kamata a Eh, yi amfani da wan- wannan wannan a gurguje ma nake son in baka wannan ɗabi'an mu ce kamar Afirka muna da wata mummunar ɗabi'a wanda ba ta da kyau wanda kuma cikin bayanai za ta zo Mm.
shine cewa shi dan Afirka bai yarda da gaskiya ba sai ta kama shi dole to
sai ta kama shi dori wanda kuma hatsari na ga rayuwa Na.
bari in baka misali ba da misali yanzu yau mutum bai da lahiya eh bai da lahiya Eh.
kuma irin rau- nau'in rashin lahiyar shi babu wanda ya iya yin wannan maganin sai mutum guda a ƙasa shi na da mutumin ne ya taba shi misali an ka ce yanzu mutum bai da lahiya Mhm.
to kuma rashin lahiyar daga shi an ka ce specialist a Niger mutum guda na mutum guda ne shi kaɗai na to yana ta wajen wani ya taba shi Mm-mm.
sai wani Irin wannan to madalla yana tambayar wannan mutumin baki na ko hori na Mm-mm.
yana tambayar dan gidansu na Mm-mm.
yana tambayar yana jin yaren shi Mm-mm.
duk bai tambayar waɗanda Bai tambaye ni su.
ɗaya yake so shi lafiya shi yake so ya to samu haka ciwon.
turawa sun ka gane sai sun ka ci gaba sun ka bar mu kai yanzu in mutum moton shi ya ɓaci eh ko motar shi ta ɓaci eh babu ruwa ne da ɗan gidansu Mm.
babu ruwa ne da wanda gajin yaren shi Mm.
babu ruwa ne da mi da ɗan jihar su shi dai a gyara mai mota ni dai motar ka to nan dole ta kama shi nan dole ta kama shi shi yasa ba mu yarda da baiwa sai lokacin da mun kaga ta kama mu dole sai gobe in matsala ta taso bayan mun yi ma masu baiwa renin wayo gobe ko da muka dawo mu ce mu duka sai a gane ba duka Allah da annabi ta ba wanga shi a Africa
aikin ba shi a African sai ga mutum yanzu ya bude kamfani yanzu turai in mutum bude kamfani dan shi sai ka iske bijin na dan shi dan shi to yanzu an ka dauko dan shi an kaza saman computer wanda za ta aiki shi bai yi karatun ba mi zai ma computer sai ya sa cikin juna bai kana son a tuka ka yanzu misali kana son a tuka ka duk yan uwanka babu wanda ya iya mota To.
duk eh, eh, mutanen jihar ku misali dan garin ku wanda zai tuka ka babu wanda ya iya to ya to ka- yanzu dauko dan kaza kai ka ce tuka mota ko bai iya ba ko halaka ko ko wanda ya iya zaka dauko ashe da gangan ake yi algata Ah, ma mun san da haka mana ai tsaya ka ji to ita turai afirka da kasashen larabawa Eh.
sunan su alamul rawabit na'am mu su kuma turai alamul mawahib to
ar-rawabit jam'i ne na rabita mhm abin da ya haɗa wani da wani Mm.
yare na'am ko launi eh ko ɗan garinmu eh ko ni ni aihe shi eh ko ko ɗan fati na ne eh ko ko muna ɗasawa da shi eh wannan su a arrawabit ko mai bani kuɗi shi kaɗai na da sani su ko turai mm alamul mawahib duniyar baiwa duniyar baiwa shi a turai duniyar baiwa duniyar baiwa a to yanzu alhaji bakar lahiya za a yi ma allura Eh.
sai ka ce ga wani mutum ba ku haɗa komi da shi ba To.
amma ya iya ya iya ya iya ya yi maka Ya iya alluran nan.
to ga ɗanka wanda ka aihuwa cikin cikin ka amma bai taɓa karatu likitanci ba sai an ka ce za a yi ma allura wa za ka ba wanda ya iya nan to ba ka ba danka ashe son rai ne to duka wannan shine ya kashe ƙasashen afirka saboda da wuya a yarda da baiwa sai inda an ka ga la haula wala Wala quwwata quwwata illa illa billahi al-aliyyil azim sai a ce a to ayi shi ko baiwa a shekara goma ana banna a ce wanda ya iya zuwa gyara ta cikin kwana guda bai yiwa a shi yasa muke shiga shi latti yasa a shi manyan-manyan doktocin turai bakaki za ka iskewa manyan-manyan masu kula da wasu ma'aikatu sai ka iske bakin mutum baki kirin amma shi ke kula da ma'aikata don in an ka cire shi ma'aikatan ba ta tahiya kamar kamar kamar da suka fara suka sune kusan na farko wanda ya fara kere jirgi ai banda ma kere jirgi wanda ya fara assasa wanda ya fondasiyon ta ƙasa amerika wadda take yanzu bakin mutum na foundation ya Ka- tsara ka yi yadda garin cikin zai zama kudin Amerika na farko Eh.
'yan dolar na Amerika na farko in ban manta ba ko dai dolar na Amerika bakin mutum na wani dan kasar Liberia ne lokacin da kasar Amerika ta wargaje ta yi kaca kaca bayan yaƙe yaƙe mutane sun ka tashi da revolution kowa ya gudu shi kadai ya tsaya ya tattaro mutane mutanen Amerika fararen da suka jin kansu ya kya- ya kawo su ya Ya gyara kirkira su.
ya tattara billahi ladhi kahin George Washington shi mulkin Amerika shi mulkin Amerika ku ta ku karanta tarihi mana eh kudin amurka akwai su hoton shi na da in ba yanzu ba in an koma cikin kudin amurka na da yanzu a ta yanzu ina ina gane algata mallan rena yadda kanmu muka yi kullu a ba yadda kanmu muka yi ba ba mu yarda da baiwa ba shi ko wanda bai yarda da baiwa ba yana kiyayya na da Allah dan Allah shi ya rarraba baiwa ya babayi kamfani in za a yin shi ana bi dan waye iya wannan aikin ba dan gidan wane ba ko dan jihar wane ko dan kabilar wane ko mai jin yaren wane wanda ya iya waye iya aiki yanzu in an kai forum international kuna yan jarida masu ɗaukar To.
forum international ba ana yi ba ana yi za a tattaro mutane na duniya ka taba jin wanda zai shiga wannan wuri in yanzu ka kan likitanci na za a yi za a tambaye ka kabilar ka a'a za a tambaye ka kasar da ka hito A'a.
za a tambaye ka yaren da kaka ji A'a.
za a tambaye ka yaren da ma ka karanta wannan ilimin ko angili ne ko faransi ko rashanci ko Ko ja- menene.
yaren japan a'a abinda za a tattauna na ilimin ka karanta shi ka san shi ka karanta shi da faransi na ko da angili ko da shinuwanci Ko da menene, kai dai ko ma wannan da abin.
mi ka karanta shi Wannan abin da- abin dai.
to shi ne ake bukata in ana harkar eh, for example waɗanda sun ka karanta faransanci ana buƙatar wanda ya karanta ingilishi wurin nan Mm-mm.
in ana buƙa- buƙatar wanda ya karanta ingilishi ana buƙatar mai faransanci Mm-mm.
in ana buƙatar waɗanda sun ka karanta ƙur'ani ana buƙatar wanda ya karanta Wani- sociology Mm-mm.
me zai zo ya ci Ban to gani ba.
kaga kullum afirka mun ki yarda da gaskiya ta Allah shi yasa muke wahala yau kamfanin mota in an ka zo kowa abin da ya karanta shi na zagi bai yiwuwa ka ɗauko ɗan gidanku ka sa shi jagorancin mailimta don jahili na jahili ko bai jagoranta mai ilimi ƙarya ta ko sanawa na an kai wallahi Shi ba yasa ashe muke ta- haba alaji yanzu alaji a ce ga limami aramma zan ba da misali aramma hafizin Eh.
qur'ani ga mutumin da ko sura goma bai iya da kyau ba Na'am.
sai an ka ɗauko zancen addini za a zancen limammai sai an ka ɗauko mutumin da bai iya ko alhamdu ba sai an ka ce shi na shugaban mallamai aramomi tana yi Mm-mm.
zabar ma sun Ga ka ce a haka- city a city.
bai to wagga ƙaryar da muka yi mun santa ita ta ta kai mu baya mun ƙi yarda da baiwa shi ko Allah ya ce dole sai da baiwa za a tahiya kuma tabbata akwai baiwa wallahi akwai ta tunda zaka iske baki yanzu dibo ƙasar France dan Afirka za- nawa zaka iske da babban matsayi a ƙasar Faransa ba su da iya America baka- baki nawa adda babban matsayi ba su da iya mi ina hararen suke masu horin ina yan asalin amerika waɗanda da ba laifiyan su na da wannan hoto.
baiwa shi ina yan ingila da sun ka kafa amerika I- mi za a yi da su cikin wannan aikin wanda ba su iya ba ya za a yi ka zo kai kenan kenan mutane ina gane alga ta malam kar mu kai abin gane sa Mhm.
kenan dai a bar wanda ya iya shi aiki in ba mahali a kaso ba in ba a son a sha wahala wagga shi a tabbat Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Shikenan.
mu so Allah in ji Allah ka san Allah shi na girmama kai Yi- yi, nahnu qasamna bai ce ana qasamto ba Mm.
masu jin larabci suna ji Na- qasamna aqida ce nan girmamawa ce ba wai don saboda akwai Allah daya biyu Eh, uku ba eh, ce ka mu san so akwai Allah. Eh, waɗanda kwarai.
eh, an ka ce qasamna su ce to kuma ko cikin Qur'ani ai an ce Allah uku na a, baka fahimta ba an faransai ma in kana girmama mutum zaka ce mai vu to ai ko a ko a yaren A Hausa, haka da kana sai ka ta- ce in su- ku- ku ko su baba.
su malam ko su su baba. Ai, ba madalla ku to jawa bane.
wannan girmamawa ne Na'am.
wanda ya ce na hannu kasamna ba ana nufin Allah ɗaya ba ne sai mu ce mai to yanzu in ka zo ka ce mu kusu baba baba nawa gare ka ya san ko gudana gudana to kenan ko girmamawa to ta to sai Allah ya ce to mina nahnu mu in ji- in ji Allah mu su Allah na'am qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya muna mun kararraba musu tsarin rayuwarsu a duniya mun ka ce wane engineer na wane kaza ya iya wane kaza mun ka bashi wane kaza mun ka bashi wane kaza mun ka bashi wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin muka daukakar da wasu saman wasu daraja daraja ta ilimi daraja ta addini daraja ta kuɗi daraja ko menene wani na saman wani Allah ce li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashe su amfanu da sashe Allah bai ɗauki baiwa guda ba duk alherin duniya gaba ɗaya ba kabila guda bai ba ƙasa guda ba bai ba 'yan yanki guda ba a'a sai ya rarraba ya ba kowa saboda kowa shi amfana da wani yau mai wanki Allah ya bashi ƙarhi ni ko ban da ƙarhin da zan wanke sutura ta sai ka kai sai in kai sai in bashi kuɗi in ni bashi kuɗi sai shi wanke min sai shi karɓi kuɗi mata ta yana na Najeriya da ƴaƴan shi sai shi basu su ko suna da buƙatar sutura sai su ta sai tusi da zanna su ta su kai in sun kai ma tela tela shi ɗumka musu shi ko mata ta yana buƙatar wani abu shi basu a tai can liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya shi yasa rayuwar yadda Allah ya gina ta Imam Shafi'i kana jin malamai suna ce Imam Shafi'i yace annasu linnasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu annasu linnasi tsakanin mutane da mutane min badwin wa hadiratin da mutanen bir wato badwin ƙauye wa hadiratin da mutanen birni ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu sashin su zuwa ga sashe ko sun gane ko ba su gane ba suna taimaka ma juna ne duniya Allah ya mu ne don mu taimaka ma juna Allah ya ba turawa ilimin fiddo abubuwa mu ko Allah ya ba mu arziki karshen kasashen mu su taho ai mu'amala mai kyau su fiddo mu amfana su amfana kan wani ya zalunce wani Allah ya ba da an ce rayuwa kai kadai a barka da abinda za ka yi makanka mutuwa za ka yi biredin nan kafin mu ci shi mutum da sun kai mai aiki wanda ya gina alkama daban wanda ya yi girbinta daban waɗanda sun kasa su cikin buhu daban waɗanda sun kai dakonta daban waɗanda sun kai dillancinta daban wanda ya tuko ta an ka kawo daban wanda ya nike ta daban wanda ya an ka zo kwaba ta an ka ba.
kwaba ta daban wanda ya zo ya Gasa ta.
kirkira na'urar da ma in namu mutane na misali mu ɗauki ɗan afirka wanda yake biredi wanda ya zo ya gina wurin da za a Ɗan ɗaki abin ne.
ga daban wanda ya zo ya ƙirƙiro katakon da an ka yanka an ka gyara daban menizin da ya gyara katako daban har an ka yi shi in na turai na wanda ya ƙirƙiro na'urar daban masu zuwa su yi biredin su da kansu su kuma daban sai Masu an saida yi shi abarba.
na an kare sannan a kawo bul- bulanjeri buru- abin da suke cewa bulanjeri gidan biredi a zaka wanda zai sai suwa daban sannan ka ɗauke shi ka ci duk abin da ka gani duniya ka tuna mutum nawa sun kai aiki ka shi kawo gabakin ka alga ta malam eh, eh, bari in yi wani dan bayani anan bayanan nan da muka zo da shi musamman wanda muka kawo fannin cewa ba fa malam kun ji sako ne na Eh, mutane eh, na ko aje malam ne yake da Eh.
buƙatar tambaya Eh, haka, Ah, haka.
ba malam ne ya tambaya ba Eh.
mun ga ya cancanta mutane Eh, sun ga ya cancanta eh, su iso sakonnin su Ah, mun isar da shi babu matsala Yawa, yawa yawa.
ai Ka- alaji ka san wancan?
ai- a- ai yau da gobe Eh.
su sun sani ai sun san mu ba yana nan ai waɗanga muhadarat da nake yi Na'am.
ai yanzu kusan shekara shidda ko da bakwai ake yi ko abun fere Na'am.
muna gabatar da su So.
kuma mu ba muna kyamar mu- mu'amala da waɗansu mutane ba yau abubuwan da muke faɗa ƙarshen ta in an jima nan da 'yan mintutu kama a ce mutum ya mutu amma abin da aka tunani mi za a bari wanda zai amfani ɗan adam kasan ɗan adam rayuwa biyu gare shi a To.
gurguji alaji Mu shiga.
rayuwa biyu gare shi na'am guntuwar rayuwa duniya rayuwa biyu ga ɗan adam na'am sannan kuma lahira shi na da rayuwa guda to wani zai ce to ina rayuwar take wannan muna magana ne akan wani A- a- tsari a gurguje.
eh kan wani yazo ya- ya ya- ya dauka Ya sa rayuwa mana.
biyu da mutuwa Eh.
biyu tunda sun zo cikin Qur'ani qalu rabbana amatna Mm, mm, nasnatayn wa eh.
hayatana santaini ba wanda muke magana ba nan mailimta da suka kawo wata mas'ala suka ce dan adam yana da rayuwa biyu rayuwar shi ta farko ba ta da tsawo rayuwar shi ta biyu take da tsawo to rayuwar dan adam wadda ke da tsawo wadda ba ta da tsawo shine rayuwar da zai yi bisa doron kasa ana ganin shi na'am rayuwar da zai yi ta biyu kafin a yi tashin duniya cikin kabari
na'am ka fahimta Na to fahimta.
shi yasa wani sha'iri da kasan misra da ake kira shauki babban sha'iri ne wanda an sashi amiru shu'ara shugaban masu yin Sha'iri.
koyar na kasar na- na na larabawa Daidai.
yake cewa daqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawanin farba bi nafsika ba'da mautika dhikraha fa dhikru lil insani umrun thani yace daqatu qalbil mar'i in an ce daqatu daga dakana wani lokacin yana nufin nike wani lokacin yana bugawa Bugawa.
to na abin da shi ka nuhi tak tak tak tak eh.
ya ce to da ƙato kalbin mar'i buga wannan da zuciyar ɗan adam take yi ƙa'ilatun lahu tana nan tana isar mishi da saƙo innal hayata da ƙa'iƙun wata wani tana ce mai rayuwar kafa mintuttuka ne da segon da segon da sakan sakan domin suna da adadi farba bi nafsika ka ɗauka kama rayuwarka irba da alhamza ne ƙarshe bi nafsika ba da mautika zikraha bayan ka mutu ka ɗauka kama rayuwarka ambatonta to sai su mamaki ka mutu kuma ka ɗaukaka ambatonka a'a fa zikru lil insani umrun thani shine ambaton mutum bayan ya tafi rayuwa ce ta biyu na'am
yanzu mutum zai rayu 60 ya mutu amma zai shekara dubu ɗari Ana, am- sunan shi na nan aikin da ya aikata shi yasa annabi ibrahim ya roƙi allah Mm.
ya ce waje alli lisana sidqin fil akhiri allah ka sanya mini amb- li- harshe na gaskiya a ambace ni mutum nagari bayan na tafi kuma allah ya karɓa waje alna lahum lisana sidqin aliyya Ibrahim ba to don haka yanzu nan shekara mutum zai yi 20 30 40 da waka kai 100 ba mutuwa za ka yi ba Kwarai.
amma yanzu kana ji an haɗi fir'auna fir'auna yana yana rayu A, a, to shina nan abin da ya aikata ana haɗe shi bisa doron ƙasa mallamai kaji an ce imamu shafi'i imamu malik imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal shehu usmanu dan foliyo ware ne Ga sunan kuma dai.
sai a ambaci mi sun ka aikata tun daga annabawa har sahabbai har mutane na gari kai ko ha to rayuwar da za ka yi cikin kabari ita tashi hankali yanzu bari in baka misali alaji Na'am.
iya annabi adam qur'ani ya faɗa guda biyu ɗaya ya kashe ɗaya ko to wanda ya kashe nan ya yi rayuwar shi ya ƙare To.
ya ji- ya ji daɗi ya kashe Ya kashe ɗan adam ɗan ko uwan shi, mm.
to yanzu ya mutu ko bai mutu ba ya mutu ya mutu Ya mutu.
to tun lokacin da ya shiga kabari shi ka ganin tashin hankali har bisa zaman gada muke yana nan yana ganin bala'i kuma ba a kare wadon ba a yi tashin duniya ba shi yasa tunanin da muke yi mu yi zalunci mu dan ji daɗi na kwana arba'in shekara sittin ka mutu kai da nan ba a san ko shekara nawa za a yi ba maka hai tashin duniya fa Nan Ga gaba ma, wai nan zancen gaba ma.
a yi hisabi jahannama Nan gaba ma.
Mm-mm. yanzu in kan mutu shekara nawa zakai cikin kabari tambayi kanka akwai mutumin da tun da ya mutu tun aza duniya har bisa yaushe Yana yana cikin nan kwanci.
kabari kuma abin da ya aikata shi ne shi ne shi na gani ina na zamu dogar rayuwa
alaga ta mana ina zamu dogar rayuwa a shi gaskiya eh, eh, imamu Eh?
akwai- akwai matsala eh akwai matsala kenan ko dole na mu bibi kanmu dole la mu bibi kanmu wallahi ka kya abin da zai bata ambaton ka bayan ka koma ga Allah a ce saurari abin da mutane Mutane suka suke faɗi a koyi tun da kanka.
lokacin da kan mutu tun kana da rai dai Mm.
baka isa ka hana a faɗi abin da ka aikata ba to ɗai ke ɗai kenan na biyu in kana da mulki ma ka hana waɗansu to da mulkin yake ta hannunka sai an faɗi wa abin da ka aikata biyu biyu kenan na uku in kan mutu kana cikin kabari nan baka da wani kokari ka kai ga hannun Baka da ƙarfi, al'azizu baka da aljabaru sai ka ji an ce tashi ka ji abin da ka aikata duniya
ga mutum al- alga ta malam mutum ba zai ji tsoron wannan a'a to yanzu dai Allah ce man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid dan adam da ya bar duniya akwai ayyukan shi wanda za su tafiya hadisi na Abu Huraira wanda da cikin sahih Muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa idza mata ibnu adam idan dan adam ya mutu an yi ta kare ko Eh.
tun da ba a zuwa lahira Ah, adam an kare in kawai.
qata amaluhu illa min thalathin aikin shi yankewa zai yi sai daga abubuwa guda uku sadaqatin jariya sadaka wadda ga tafiya na aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilmin da ake amfanuwa da shi aw waladun salihun yad'u lahu ko ko da nagari wanda ka bayyana maka addu'a to sai malamai sun ka kasa tunda lokacin mu yana Na gani tafiya ai.
sun kasa dan adam gida hudu yau shin hidan mata kisa a'a eh, mu je eh, mu je sai an wannan kasa na yana da dan muhimmanci.
adam gida hudu an ka kasa shi na'am in mutun ya mutu Mm.
ko dai ya zamanto tamutu hasanatuhu wa To.
sayyi'atuhu ko taqifu hasanatuhu wa sayyi'atuhu da aikin shi na alkhairi Na.
da na sharri sai su tsaya cak Tsaye.
les deux compteurs sai Sun- sun su tsaya tsaida.
sun tsaya ba su aiki ba su aiki kenan nan lissahi shi da ya tashi da inda an ka tsaya nan nan na za a hisabi daga wannan wurin madalla akwai dan adam na biyu an gane ko tazidu hasanatuhu ma sayyi'atihi ayyukan shi nagari za su ci gaba munana za su ci gaba kai a to mutum ya mutu ya bar masallaci kuma ya mutu ya bar gidan giya in an kai sallah shi samu mi lada in an ka sha giya a samu annan to tahiya za su yi su ta ya za su yi tahiya za su su kwantar bai tsaya ba kwantar bai tsaya ba dan adam na uku na'am tazi ta- wato ta- ta- wato tazidu sayyi'atuhu wa taqifu hasanatu na'am mutumin da zunubin shi na zai ci gaba Mhm.
amma ayyukan shi dan na alheri alheri za su tsaya bai bar wani aiki na alkhairi ba ya mutu amma ya bar gidan giya ya bar gidan karuwai babu masallaci idan an ka sha giya ko an ka yi zina cikin irin waɗannan gidajen kaka abin sai ya ci gaba Sai ya ci gaba.
amma alherin shi kwantar ya ya tsaya tsaya kaga ko da shika tashi sai shi iski dama an ce akwai mutanen da za su iske lada mai yawa su tambayi Allah su busan da inda ta hito ba sai a ce musu ga daga inda ta hito ko ya bar masallaci ko ya bar ɗa na gari ko ya bar wani abu wanda kace mana wata rijiya ko ya shibka wani ice ko abin da kama da haka ko ya gina ko makaranta makaranta ko ya ma asibiti madalla Na.
wani kuma sai ya iske zunubi mai yawa bai san da shi ba ya lumka na rayuwar shi fasko shi na muke zancen rayuwar ka za ta ci gaba mutum ya bar gidan giya an shekara 100 bayan shi ana shan giya shi kuma bai shekara 100 ba kaga bala'in da zai tura mai yafi wanda ya bari da ran shi ba kai ah to sannan kuma dan adam na hudu wanda muna fatan mu kasance cikin su ko cikin su kololuwa na'am ta mutu sayyi'atuhu wa tazidu hasanatu na'am ayyukan shi munana za su tsaya cak amma na alkhairi za su ci gaba ga masallaci ga makaranta abubuwan da ya aikata na zunubi yanzu sun tsaya bai bar wani abu na sharri ba Bale Sai ayyukan- iske sai tilin ayyukan zunubi.
shi na alkhairi sai su yawaita su yawaita su sai iskilada mai yawa wadda ta shekara dubu tana ta hiya wata hiya da dubu duk ana amfanuwa da ita ka karantar da mutum wani ya karantar da wani wani ya Eh, karantar ka yi da wani dalilin alkhairin ka wani.
ya ci gaba alkhairin ka ya ci gaba ka ɗauki nauyin ɗalibin ilimi ya je ya karatu ya harda cikin ƙur'ani ya zaka shina karantar da 'ya'yan al'umma duk mutanen da sun kai karatu ƙarshe Har sai an sai ba ka kai mutum ya lada kar- su ma in sun karantar da su kana da lada mana ka yi tarayya cikin aikin alkhairi to don haka ɗan adam ya shirya mu bayan mutuwa ta ba yanzu ba wannan ƙa'ida ce addini ya aza ina fata an fahimci ni muna fatan 'yan uwa su hankalci tafiyar al'amura
alga ta malam na'am eh alhaji aikin na da girma ko
Allah wallahi akwai aiki ga dan adam Eh, na aiki ba karami ba don haka kuma kuma kuma aikin ga dan imam eh dan adam shi da kanshi ya ja ma kanshi addini eh to ai dama an an fadakar da shi na'am an turo manzanni Eh.
an sabkar da littattafai Na'am.
an yi masa bayani me yake bukata me yake bukata ba a gajiya ba kuma kana gani as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi mai Haka.
hankali shine wanda ya dauki wa'azi daga wani na ga wani ya hada rijiya ni ba sai in ta hada rijiya to ai Allah ya baka dama kana ganin wanda mutane suka tahiya kullun mota bakwai na akwai kullun suna taya lahira suna ajike mutane mota bakwai na kullum sai sun tai sun kai mutane lahira ko ka shiga ta swai ko ka shiga ta marici ai Allah gata malam da motocin nan guda bakwai a hade su ko attanin to talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi kullum waɗanga sai sun ɗauki mutane sun tai lahira ko Babu wata shiga swahi- ranar da ba a mutuwa.
ko shiga swahi ka hira ta waɗe ko ta dare dole cikin su akwai guda wanda an kanka maka kenan dai ko ka tere ta ga garin ko ka mare Eh, ta dole akwai guda wadda mala'iki mutuwa ya ciran mata ke kasan ba kai na zaka ciran maka kake A cira ne to yake.
cikin su dai akwai wanda za mu tahi a cikin alaji ko dai yalla mutum Cira mu mutum na wa aka- ya mala'iki mutuwa ya riga ya cira shi da an ce mai lokaci ya ko dai ta attanin wa ko le- mo- in dai ta attanin ta tana yi wa alaji cikin attanin na ko ta sahi ko ta barice ko Eh.
ta talata ko ta laraba ko ta alhamis ko ta juma'a ko ta ko ko kahirai muttafaqun alaihi iyi abinda duk duniya har filozof waɗanda sun kace babu Allah.
Allah ba da iyaka kahirci kenan ba Eh.
dukkan mutanen duniya da musulmi da kahirrai da mahaukata da masu hankali da waɗanda ba su hankali akwai abin da an yi ittifaki kan shi kaf mine ne mutuwa kwayar ra kowa yarda za a mutuwa inda an kai sabani shin za a tashi bayan mutuwa ko ba a ba a- wannan dai ne wannan an amma kai dai sabani.
mutuwa an tabbata amma dai mutuwa babu wani mutum in an taba samun mutumin da ya ce ba a mutuwa kamil shi mutuwa mutuwa akai kullu ne nafsin za'iqatul maut haka Allah ya faɗa kuma wagga aya uku na cikin Qur'ani ba guda ta ba na'am guda tana cikin suratu Ali Imran kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Na'am.
kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un a cikin suratu al anbiya ta uku kuma kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un a cikin suratu al ankabut tabbas kowa yarda za a mutu amma inda an kai sabani shin za a tashi bayan mutuwa ko ba za a tashi ba Nan da da.
haka tunda ka san kana mutuwa to ka shirya wannan ya rage dai ga mashiga to rijiya madalla ko sun taba haka nan eh nace ya rage ga mashiga rijiya Kwarai ko da- sun taba ko sa ah ya dama Shi ne ya dai rage.
yanzu dai abinda aka jira lokaci na kuma babu wanda sai lokacin da za a tafiya Gaskiya.
a ƙarshe alaji tun Wace da nasiha za ka yi alaji?
Eh, nasihar da zan yi na farko tun da mun shigo cikin maudu'i na eh, shimfiɗa duk yau ta Shimfiɗa.
amsha karatu Ta amshi kan karatu, yan uwa su wata ba.
manta Mm. Akwai maudu'in mu karatu.
shine na siyasoshin duniya akwai shi yanzu abinda za mu tashi a shi in Allah ya kai mu na rai sunaye na jagoranci a musulunce da alaƙar su da dalilin da yasa aka samu su wannan suna na biyu tarihin jagoranci tun aza duniya tun da a ɗauko ta tun da tushe na'am na uku ya ake samun jagoranci Na- nau'uka na samun jagoranci na hudu nau'uka na tafiyar da jagoranci na'am in mun ka kare da wannan in akwai rayuwa kuma sai mu Sai mu dauko dora.
nau'i nau'i na siyasa na'am na tafiyar da al'amurra a can da ga dalilansu a yanzu ya suke ina fata ana fahimta ta mu haɗa jiya da yau Yau.
mu yi tunanin gobe in Allah ya kai mu da dai ba gobe irin wannan ba Na a'a gane.
gobe ta abin da zai zo Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqat ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku tuna abin da za- rayuwa ta tuna abin da za ta ga- kai gobe ba yau lahadi ba muna lahadi lahadi, la- eh, gobe lahadi.
litinin ba ita aka nuhi ba gadankin nan ba irin wannan ba ta lahira aka nuhi wal tanzur nafsun ma qaddamat liqat ita ce alkiyama to alaga ta malam anan ne za mu dakata a cikin wannan shiri na na siyasun na siyasun duniya a talbijin duniya karo na biyu kenan karo na biyu da muka dauka muna cikin sati na biyu masu kallon mu Eh.
a rike lokuta in Allah ya kai mu sati na sama Eh.
za mu dura inda muka kwana kamar yadda kuka ji malam ya yi bayani a yanzu in dai muna da rai da lafiya kuma Allah ya ba mu ikon gabatarwa Allah ya sa Amin.
kuma abubuwan da Amin.
muke yi Amin.
su amfane mu su amfani al'umma Amin.
Allah ya Amin.
sa gaba ɗaya mu gudu tare mu tsira tare Amin.
wannan Amin.
abin da malam yake yi ko da muke yi da ni da shi ba malam ne yake yi don kanshi ba Eh.
ko don kai na a'a al'amari ne na al'umma duk lokacin da kake cikin al'umma ka ba da gudunmuwa ka Gaskiya ne.
abin da ka iya Ya, ko wanda gaskiya ka ne, sani.
gaskiya ne.
game da nishi ku kanku malamai kuna cewa idan kana da ilimi ya zama ilimin nan baka amfanar da shi a wurin al'umma ba kenan bai da wani amfani eh to gare ai ka.
dama mi a amfanin baiwa ta amfanin mutum ta amfanin al'umma shi Yawwa.
in Allah ya baka kuɗi ka ci ka taimaka ma mutane in Yawwa.
Allah ya baka mulki A kai kanka shi kadai.
adalci ka kai adalci ka ci gaba al'umma ka ta ci gaba in Allah ya baka ilimin boko Na.
ka karantar da ƴaƴan al'umma su ci gaba su kai ka ci gaba su su ci gaba Na.
in Allah ya baka ilimin addini kai ka karantar da al'umma ka nemi cin nasara duniya da lahira su ma su nemi cin nasara duniya da lahira me amfanin baiwar da bata amfani mai ita ba ko ko bata amfani al'umma mai ita ba me amfanin ta ban gane ta in Allah baka bai ba ta kaɗai wuce Allah na ga Al'umma ce.
wayo kai mutane ko dubara Wasu ne, ko mi ko ko ƙarfi.
asali kai mutane da Allah ɗauki bai baka Wai ya ba- baka na don ka taimaka ma bayan shi kuma shi ƙara ma ɗaukaka in ka kiya kuma sai shi watsar da kai shikenan an huta wani rabu ya sha kiɗe ce a bari sai baba ya zo ya biya masu kalamar tsarar malaka ta wala yawon addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kalmar da sauraron mu anan muke ce muku a zama lafiya ma salam